أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيو muna ranar talata ko biyu ga watan ramadan wata na tara a cikin jerin watannin musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan shida miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida kamar yadda 'yan uwa suka sani ana gabatar da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin imamu malik a cikin garin niyami ko kuma nyame kamar yadda suke cewa don haka cikin falala Allah da yarda shi ya ba mu iko mun samu mun ga wannan lokaci don gabatar da wannan karatu da haka muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma ‘yan uwa da suka gabace mu a cikin waɗannan lokuta, sannan mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ta kasance ita ce makomanmu, kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da abin da yake daidai a cikin ayyukanmu da karatuttukanmu gaba ɗaya. Allah shi muna jagora a cikin wannan karatu da za mu yi. Za mu tashi aya ta talatin da uku a bara mun tsaya aya ta talatin da biyu a cikin suratu Ali Imran muna safha ta hamsin da hudu wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana a alal alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى يتي إن الله اصطفى آدم حقيقة الله سبحانه وتعالى يا زابي النبي آدم ونوحا سننكم يا زابي النبي نوح وآل إبراهيم سنن يا زابي إيال كوجدا النبي إبراهيم تارد شي النبي إبراهيم كرن كنسا wa ala imran da kuma iyali na gidan imran alal alamin akan talikai gaba daya wannan kissa ta bude ne da harafi wanda yake harafi na ta'kidi abinda yake ana da tabbaci a kansa domin a cikin larabci ana iya cewa Allahu tsafa Adam amma sai an ka kawo inna littaukid wadda take nuna magana akwai tabbaci a kanta kuma abin haƙiƙanin tabbas haka yake to sai Allah ce inna Allah astafa Allah subhanahu wa ta'ala yayi zabi malamai suka ce zabin Allah ya bambanta da zabin kowa gaba daya domin duk wanda zai yin zabi yana yin zabi ne akan wasu ka'idodi da wasu dokoki da kuma abin da yake ganin ya cancanta abu na farko in za a yin zabi sai akwai ilmi ko ba haka ba mutum zai zabi gidan da yake son ya zauna bai yiwuwa ka zaɓi gida kuma ya zamanto akan jahilci kan zaɓe shi haka ne sannan kuma mutum zai zaɓi mota wadda zai hau motan nan mutum zai zaɓi mota mai kyau akan cikakken ilimi sannan kuma abokin da zaka zauna tare da shi yana buƙatar ya zamanto kana da ilimi da sanin wane ne ya kamata ku zauna tare sannan kuma suturar da zaka sa kana binciken menene wano wato wace sutura ce ta fi dacewa ka sanya ta da kuma lokacin da ya kamata a sanya wannan sutura sannan kuma mutum zai zaɓi matar da zai zauna da ita matar da zaka aura ba haka bane kawai zaka zuwa da kaga mace bisa ga titi ka zaɓo ta sai ka zaɓe ta akan mi akan ilmi hatta da addinin da mutum yake yi yana yin shi ne akan cikakken ilmi ya zaɓe shi ya yarda da shi to idan muka samu wannan sai mu gane cewa zaɓi na Allah subhanahu wata'ala zai bambanta da zaɓin kowa domin mi domin zaɓi na ubangiji zaɓi ne wanda yake yana tare da ilimin da shi ne cikakken ilimi wanda babu wani ilimi bayansa muna fahimtar wannan ilimin Allah subhanahu wata'ala ya shafi komi da komai Allah ya san duk abin da duniyar mu take ciki daga lokacin da ya halice ta har lokacin da za a tashin duniya to kaga na farko kenan na biyu zabi na Allah subhanahu wata'ala yana tare da iko akwai abin da ka zabe shi kana so ne amma baka da ikon ka zartar da hukunci akan shi shi yasa da yawa daga cikin abubuwa da muke zabe ba mu iya zartar da su to shi ko Allah subhanahu wata'ala kudurar shi cikakka ce dukkan abin da zai yi yana da ikon da zai zartar da shi babu wanda isa ya hana shi abu na uku kuma shine cewa Allah yana da hikma gwani ne Allah baya yin abu hakan ga babu tsari babu hikma a cikin su sai zamanto zabi na ubangiji dole waɗannan abubuwa su a tattare da shi yana da iko yana da ilimi akan komai yana yiwa ka zabi mutum ka zabe shi a matsayin yana mutumin kirki ka girmama shi ka tarbiyyantar da shi ka taimaka mai ƙarshe zai zamanto sanadiyar halakakka ko ko zai zamanto sanadiyar nadamarka amma Allah ba zai wannan ba don mi don ilimin shi ya shafi komai da komai sannan kuma Allah yana da ikon da zai zartar da komai babu wanda ya isa idan ya zartar da hukunci wani ya dawo ya ce a abin nan ba zai yiwa ba wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab sannan kuma Allah subhanahu wata'ala baya yin abu akan cikin shirme kenan abinda zamu gane a nan zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala zaɓi ne wanda cikakken ilmi ne ya yi shi babu jahilci, sannan kuma kenan bayan Allah waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa, ko wani wuri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa, ko wata jama'a wanda Allah ya fifita, ba Allah ya yi wannan bane akan jahilci ya yi shi ne akan cikakken ilmi. Don haka idan Allah ya zaɓi wani, wani wuri ya fifita shi akan waɗansu wurare, ko ya zaɓi wani mutum ya fifita shi akan waɗansu mutane ko ya zaɓi wata halitta daga cikin halitta tashi ya fifita ta akan wata to ba ya yi bane akan jahilci kamar yadda mutane suke wato suke kallo a wani lokaci zaka ga mutum ya zo Allah subhanahu wata'ala ya bashi kuɗi masu yawa sai ka ji an ce a'a ai ba dan garin nan bane zuwa yi kuma bai yi lakwal ba kuma bai waye ba to kana nufin duk Allah subhanahu wata'ala bai san da waɗannan ba abin tambaya anan kenan ko kuma mutum zai zo Allah ya bashi karatu Allah ya bashi ilmi sai ka ji an ce ah to shi wa lokacin da yake karatun nan wa su wane da wane su suke samun babban not gaba gare shi ina ruwan Allah subhanahu wataala da wannan Allah subhanahu wataala shine yake yin zabi don haka duk lokacin da an ka ce ma Allah ya zabi abu abin da ya kamata kawai ka bi dalilin da yasa kuma in baka yarda da zabin Allah ba to kana kusa ga kafirce mu Allah subhanahu wataala dukkan annabawan da Allah ya zabo al'ummomin su sun tunkare su suna ganin ba su ne ya kamata ba a ce Allah ya zaɓe su zuwa ga annabci ina fatan kun fahimce ni da kyau dukkan annabawa sai kaga mutum yana kallon annabi bai kai gare shi daraja ba ko kuma malami mai da'awa bai kai gare shi daraja ba don haka ba irin wannan ne ya cancanta ya gaya mishi ba wannan kuskure ne irin da dan adam ina fata an fahimce ni inna Allah astafa Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi Adam annabi Adam annabi adam zaɓin da Allah subhanahu wataala ya mai yana da khasa'is da dama waɗanda wani ɗan adam bai tare da su Allah subhanahu wataala ya zaɓe shi li'annahu abul bashar shine uban mutane dukkan mutanen da an bisa ga doron ƙasa gaba ɗaya wannan sit miliyar da ake cewa wane ne baban su annabi adam alaihi salam da hawa ayoyi da dama sun tabbatar da cewa shine mutum na farko wanda ya fara rayuwa a wannan doron ƙasa sannan shine mutum na farko wanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta don ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير wannan kaga zabi ne Allah subhanahu wataala ya zabe shi zamanto mutum na farko wanda ya halitta na biyu Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya halitte shi da hannayen shi duk wani dan adam Allah subhanahu wataala bai halicce shi ba kai tsaye amma annabi Adam Allah ya halicce shi da hannayen shi Allah ce ma shaidan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya menene ya hane ka da kai sujada ga abin da ni halatta da hannaye da kaga annabi Adam ya samu wannan maziya kaga zabi ne nawa zabi ne na Allah subhanahu wataala sannan kuma annabi Adam daga cikin zabin da Allah ya mai an sa mala'iku su yi mai sujada sujada haƙi ne nawa haƙi ne na Allah وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أما كم سي الله أمرتي ملائكة يسمى النبي آدم سجدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين سننكما الله يزق النبي آدم ya ba shi ilimin sanin dukkan abin da a sunaye gaba ɗaya Allah annabi Adam ya san sunayensu shi an ba shi kwamfuta cikin kai ne ko kuma kwakwalwa sai ta ɗauki dukkan sunayen abubuwa gaba ɗaya mu yanzu an ɗauko ma wani abu an kace meye sunan shi baka san sunan shi ba ko ba haka ba amma shi dukkan sunayen abubuwa Allah subhanahu wataala ya sanar da bawansa wa allama adam al asma'a kullaha thumma aradahum ala al mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin kaga dai a takaice annabi adam yana da sifofi yana da khasa'is waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi ba irin zabin mu bane irin zabin mu mutane wanda muna yin zabi ne akan jahilci yana yiwa ka zabi mutun kaga alamun yana da sifofi na mutane na gari amma a ƙarshe a zuba mutumin na gari bane an gane wannan da kyau ko sannan wa nuhan Allah ya zabe annabi nuh annabi nuhu Allah ya zabe shi da annabta domin Allah subhanahu ta'ala yana zaben annabawa ba haka bane kawai ke ciro mutum ya aiko shi annabi a'a sai an zabi wanda ya cancanta ya kasance zai isar da sako idan ya zamanto dan adam lokacin da zai tura mai kai sako to dole sai ya dibi wanda zai kai shi ko muna gani a wannan lokaci in za a bada wasiƙa a kai ga wani wuri ai akwai wanda za a ba ko ko ko kowa zakatariya bisa ga titi ka bashi ka ce kai wasikar ka sai ka bi mutum wanda adda natsuwa sai ka bi mutum wanda yake akwai wato sirri tare da shi wanda ba zai je ya tona asiri kama zuwa wani wuri an fahimci wannan to Allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi Nuh ya kasance daga cikin manzanni sannan kuma Allah ya zaɓe shi ya zamanto daga cikin ulul azmi minar rusul domin annabi Nuh yana daga cikin ulul azmi minar rusul manzanni waɗanda suke ma'abuta wato azma sannan kuma wa ala Ibrahim Allah ya zaɓi iyalin gidan annabi Ibrahim kalima ta al malaman lugha suka ce asluha daga ahlu ne larabci yana da abin da ake ce ma wato al-ibdal ana iya ɗaukar wani harafi a sanya shi wurin wani harafi to marmakon a ce al-ahlu da yake da alhamza da kuma ha babba da muke ce ma ha babba da hausa suna fita ne daga makoshi nan kasan makoshi to sai aka ce al sai aka ɗauki waccan alhamza maimakon ce al saboda yana da wahala sai an kai ibdalinta wasu wani lokaci a ce ahlu ko kuma wani lokaci a ce al to don haka iyalin gidan annabi ibrahim allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su shi kanshi annabi ibrahim zai shiga cikin wannan zabi domin mi domin an ce iyalin gidan shi da shi da iyalin shi duka gaba ɗaya sun shiga sannan allah subhanahu wa ta'ala ce wa ala imran da kuma iyalin gidan imran da imrana kanshi da iyalin gidan shi dukkan su allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su da Nuhu da Ibrahim Allah ya zaɓe su ta hanyar ba su ba hatta da zuri'ar da za ta zo gidansu za ta taso ne daga cikin wato zuriya ta annabawa za ta taso ne daga cikin su walaqad arsalna nuhan wa ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab cikin zurriyarsu ne Allah sanya annabta gaba daya sannan kuma cikin zurriyarsu ne Allah subhanahu wataala ya sabkar da littafai kaga ba karamin zabi Allah subhanahu wataala ya musu ba shi yasa cikin suratul an'am da Allah ya joro sunayen annabawa sai ya nuna dukkan su sun zamanto a cikin zurriya guda ne wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi in kaga dama nan kace dhurriyyatihi ibrahima in ka ga dama ka ce nuhu ake nufi duk ɗaya don Allah ya ce fi zurriyatihi man nubuwata wal kitab wa min zurriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'il wal yas'a wa yunus wa luta wa kullam faddalna 'ala al-alamin waɗanda annabawa sun kasance a cikin zurriya guda iyalin gida annabi ibrahim isma'il yana daga cikinsu yaqub yana daga cikinsu yusuf yana daga cikinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga cikinsu allah subhanahu wa ta'ala ce wa ala imran alal alamina akan talikai gaba daya nan wannan alal alamina suna nuhin dukkan talikai ba za a yi taksisin ta ba wato wani lokaci a cikin alqur'ani idan kana tafsiri in ka zo in ka ji alal alamin to kala biyu ne na farko akwai amun baqin ala umumihi sannan kuma akwai amun makhsus idan an ka ce alal alamin ana nuhin dukkan talikai gaba daya amma wani lokaci yana zuwa da nunin ba dukkan talikai ake nufi ba ya za mu yi mu gane wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ya ce bani isra'ila na fifita ku akan al'alami da talikai to wannan amun ne amma za a yi taksisin shi domin mi domin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi bani Isra'il kaga wannan sai zaman to an ce talikai shi yasa malaman tafsiri wasu sai kaga sun rubuta ala alibi zamanihim wato akan mutanen da suka rayu a cikin lokacin su amma nan da an ka ce wa ala imrana alal alamin to wannan amun ne baqid ala umumihi domin mi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina daga cikin iyalin gidan annabi Ibrahim to ko tunda shina ciki kina in an ce alal alamin nan ba za a yi takhsishin shi ba gaba ɗaya ake nufi domin mi domin shine wato shugaban al'umma gaba ɗaya shine shugaban mutane haka yazo a cikin hadisi ana sayyidu walad adam wala fakhr shine shugaban yayya halitta al'umma shine yafi kowa daraja a duniya kenan don haka wannan sai ya zamanto amun ne baqin ala umumihi zurriyatan ba'daha min ba'd zurriya ce wadda sashenta daga sashe yake ma'ana sashe na annabawa daga sashe yake wallahu sami'un alim Allah subhanahu wata'ala sami'un mai ji ne yana jin dukkan abin da bayi suke aikatawa yana jin dukkan abin da bayi suke faɗa Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da ake iya ji wanda mu muke ji da wanda ba ma ji duka jin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye shi don haka ya kamata mutum ya yi hankali in ya san Allah yana jin abin da yake faɗa kada ya yi sake wata kalima ta fito daga cikin bakin shi wanda ba ta neman yarda Allah ba ga mu muna watan azumi amma yaya majalisin da mu suke waɗannan majalisin ne namu shin mun kiyaye su daga maganganun da ba su dace ba ko ko ba mu kiyaye su ba shin mun mai da karatun alkur'ani shine abin da ya kamata mu rayar da wato yinin watan Ramadan murayar da daren watan Ramadan da shi ko ba shi bane duk lokacin da watan Ramadan ya kama Jibrilu yana sabka ya karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kahin Ramadan ya kare sai sun karanta alqur'ani gaba daya shekarar da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai mutu so biyu suka yi muraja'a alqur'ani to ina na majalisin nan suke ga azumi an kame daga cin abinci amma bakuna an kame su daga faɗin maganganun da ba su dace ba ya kamata ɗan adam ya kame bakin shi halshe motsawa ta ba ta da wahala samun lada bai da wahala samun zunubi bai da wahala kalima guda tana fita daga cikin bakinka ka samu kima da daraja a wajen Allah kalima guda tana fita daga cikin bakinka ka sayar ma kanka tike da wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala tsare mu wallahu sami'un alim Allah subhanahu wa ta'ala sami' mai ji ne alimun kuma masani ne ga dukkan abinda ake aikatawa kowa Allah subhanahu wataala ya sanya abin da ya aikata kenan wajen sakamako kada ka zargi kowa illa kanka abin da ka aikata shine za a sakanka maka da shi sai Allah ce izqalat imra'atu imran
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wa ta'ala ce, "If qalat imra'atu Imran, lokacin da mata Imran ta ce, Rabbi ya Ubangiji, inni nazartu laka ma fi batuni muharrara, inni ni nazartu na yi alwashi laka gare ka, ma fi batuni abin da yake cikin cikina muharraran zai zamanto ‘yantacce gare ka don saboda yin bauta, ban bukata komai gare shi, ban bukatar ya kawo mini ruwa, ban bukatar ya ce ya nemo kuɗi ya kawo min a'a ina bukatar ya zamanto mai hidima gare ka ya Allah fataqabbal minni ya Allah ka karba mini innaka antas samiul alim Allah kai ne as-sami' mai ji sannan kuma al-alim Allah kai ne masani an ka ce iz qalat lokacin da ta faɗa labarin ya riga ya gabata amma na Allah ya kawo fi'ili madi saboda dan saboda kissar ta riga ta gabata ana iya cewa iz taqulu lokacin da kake cewa to idan labari ya gabata in an kawo fi'ili madi saboda abin ya riga ya gabata shi da abin da ake cewa fasi abin da ya riga ya wuce to lokacin da aka ce iz qalat ta riga ta faɗa domin ta gabace mu amma inda an ce iz taqulu lokacin da kake cewa to ko da abin ya wuce an kawo mudari'i amma nan ana son mutane kamar su ga abin yanzu ne yake faruwa kamar film a ce maka wani abu ya faru an ɗauka da kamera to kamar yi lokacin nan kameran nan in ta ɗauka in kana kallo kamar lokacin nan ne abin yake faruwa kaga a cikin kissa ta badar Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum kaga iz taqulu lokacin da kake cewa alhali ko wannan lokacin kissa ta riga ta gabata amma ana son mutane su hankalci lokacin da abin yake faruwa kamar maganar gani ga ka lokacin da nake ce ma kaga abin ana son a halarto shi amma nan da an ka ce iz qalat lokacin da ta ce magana ta riga ta wuce wace ce ta yi magana ba mu santa ba sai Allah ce imra'atu imran mata imrana mata imran imran wani salihin bawa ne ba mu san yadda ya rayu ba tafasil na rayuwa tai ba mu san yaya ne ya rayu ba amma zaka iske waɗansu littattafai na ƙissa na Isra'iliyat suna kawo shi cewa shine limami na bani Isra'il a wannan lokaci amma babu wasu nasoshi da sun ka tabbatar da rayuwa ta qat'an amma dai tabbas salihin bawa ne mutumin kirki ne imra'atu imran mata imran malaman tafsiri kullun suna kula da lafuzza na alqur'ani ku yi hattara duk yadda ake bincike a cikin alqur'ani an kasa cimma iyakan ma'anonin alkur'ani duk yadda ake son a tsamike bakin hikimomin da alkur'ani yake kumshe da su an kasa mi yasa saboda alkur'ani magana Allah ce daga radda an ka gano iya ma'anonin alkur'ani an cimma iyaka ilimin Allah shi ko ilimin Allah bai da iyaka shi yasa in an shekara dubu ko za a shekara miliyar ana tafsirin alkur'ani sai ka mutu wani zai gano abin da baka gano ba ina fata kun fahimce ni don haka dukkan kalima ta alkur'ani tana da matsayi tana da hikma tana da dalili tana da sababi wanda yasa Allah subhanahu wata'ala ka wannan kalima a wannan guri in ka gane in baka gane ba daga ciki wannan kalima za mu tattauna akan wato matsaloli guda uku waɗanda malamai suka yi bayani kaɗan daga ciki na farko malamai suka ce duk lokacin da ka ji kalima ta imra'a ta zo to akwai matsala tsakanin mata da miji kuna fahimta ta ma'ana akwai saɓani saɓanin nan ko ya zamanto na aƙida saɓanin nan ko ya zamanto saɓani ne na rashin lafiya da kuma zama cikin ƙoshin lafiya ko kuma saɓanin nan ya zamanto akwai wata matsala ta zamantakewa zaman tare tsakanin mata da miji to sai Allah ya kawo kalima ta imra'a amma in Allah subhanahu wata'ala ya kawo kalima ta azzauj saboda Qur'ani bai kawo azzauja to yana nuhin rayuwa tana tafiya daidai tsakanin mata da miji amma ya za a yi mu gano wannan yana da kyau sai mu shiga cikin alkur'ani nan an ce iz qalat imra'atu imrana ba a ce iz qalat zawju imrana ba me yasa saboda imrana ya mutu bai da rai matar shi kuma tana cikin duniya tana shakar iskan duniya akwai matsala ko babu akwai matsala shi yasa Allah bai ce iz qalat zawju imrana ba cikin suratu yusuf lokacin da ake zancen mata matar sarki Allah bai ce zawjul azizi ba duk inda zai kawo zancen sai kawo imra'atul azizi wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين me yasa na aka kawo kalma ta imra'a akwai matsala ko babu matar sarki ko matar shugaban kasa tana son yaron gidanta kaga babu alaka ta amana tsakanin mata da miji ta gushe da annabi yusufa ya yi mata biyayya da an samu matsala babba amma dai tana cikin tashin hankali wanda shi ne dalilin da yasa annabi Yusuf ya yi roƙo ya roƙi ubangiji ya ce Allah ya sa a kai shi a gidan kaso akwai matsala ko babu a to bari mu ƙara gaba zakariya a cikin suratu maryam da ali imran duka waɗannan ayoyin da za su zo bayan waɗanda za mu karanta me yake cewa rabbi inni wa hana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة ya ce wa kanat imra'ati bai ce wa kanat zauji ba akira matata saboda mi saboda matata ba ta haihuwa kaga akwai matsala ko babu mu da kanmu wannan zamani ba kowa yake son ya aure mace ba wanda ba ta haihuwa da an ce ba ta haihuwa su ce kai wanga ba ta yi mini sai dai masu jihadi in sun tashi sai su aura kaga nan akwai matsala mu koma kuma a cikin suratul tahrim cikin suratul tahrim Allah ya ba mu labarin waɗansu mataye waɗanda aka buga mu da misalai da su ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ضرب الله مثلا ألا يا بقى مثالي lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirta imra'ata nuhin wa imra'ata lut mata annabi nuh da mata annabi lut akwai matsala ko babu mata annabi nuh kafira ce ko ba haka ba mata annabi lut kafira ce kaga sai kawo kalima ta imra'a ina fata kun fahimce ni da kyau to amma kuma mata fir'auna wa daraba Allah masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun imra'ata fir'aun wa ta fir'aun ina fata kun fahimce akwai matsala ko babu fir'auna kafiri na ko innahu kana aliyan min al-musrifin ko ba haka ba amma kuma mata ta yi musulma ce kaga sai Allah kawo kalima ta imra'a bai kawo kalima ta azzauju ba wannan sirri ne na balaga ta alqur'ani amma duk inda ya kasance akwai tsari tafiya tana tafiya daidai tsakanin mata da miji to kalima ta azzauju ake kawowa domin azzauju asli shine abubuwa guda biyu waɗanda suke tafiya tare guda bai tafi tare da guda zaujun na'al takalmi guda biyu domin ba a tafiya da takalmi guda sai guda biyu an fahimci wannan da kyau mu koma cikin suratul anbiya inda misalin zai fito ga fili baro baro kowa ya ganshi mi Allah subhanahu wataala ce wa zakariya iz nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zauja ah yanzu tana aihuwa kaga imra'ati cikin suratu maryam imra'ati cikin suratu ali imran amma cikin suratul anbiya zauja mata tai saboda yanzu za ta haihu matsalar ta gushi to dan haka yan uwa musulmi alqur'ani bincike yanzu ne aka fara shi yasa kuke ganin kullun aka yi bincike sai an gano wani sabon abu a cikin alqur'ani wannan shi yake nuna cewa masu waɗanda suke ɗauke da aƙida ta shi'anci suna ɗauke da haɗari a cikin zuciyarsu matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azwaj yake kiran su to tunda ya kire su azwaj bai taɓa kiran su ba yace imra'atun nabiyyi sai dai yace azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik kaga azwajik yake don ya nuna maka kalimatu zauj sun dace da shi wannan bawan Allah shi kuma ya dace da su kaga ka taho ka ce a'a waɗannan matan ba su dace da shi ba kaga kana cikin matsala Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu abu na biyu imamu suyuti a cikin littafin shi alwujuhu wan nazair ya kawo wata wato wato wato nakta balaghiyya yace kalima ta imra'a wato mu'annaf ne na imru'un idan mutum namiji ne sai a ce imro idan mace sai a ce imra'a a kawo ta'un ya ce to wato wata hikima da akwai cikinsu shine cewa i'rabin da za a yi ma wannan kalima harafinta na ƙarshe da harafin da zai zo baya gare shi suna biyar juna tunda in mun ce imru'un mi gare shi ba dhamma ba to sai ya zamanto in akwai dhamma akan alhamza ita ake ma i'rabi amma ra'un da take ita ce harafi kusan na ƙarshe za ta bi ta idan kasra ta ɗauka to kuma ita ma za ta ɗauki kasra idan ta ɗauki fatha kuma fatha za ta ɗauka wannan isba'ul kalimat ne da Allah subhanahu wata'ala ce inimru'un halaka kaga imru'un ra'un ta ɗauki mi ta ɗauki dhamma amma ba ita ake ma i'rabi ba alhamza ake ma i'rabi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughni kaga imri'in sai kuma ta ɗauki mi sai ta ɗauki kasra ta bi waccan kalima waɗannan kuma kalimomi ne ‘yan takaitattu a cikin lugar larabci waɗanda suke ɗaukar wannan abu na uku kuma sai kan wannan kalima shine da aka rubuta ta tsari na yaren larabci da malaman imla suna rubuta ta da ta'ul marbuta imra'a sai a yi ta da ta'ul wadda aka kama da balo ko mu ce kwallo amma sai aka rubuta ta da ta'ul wadda yake mai ta alama fi'ili to sai muka iske da dama daga cikin turawa da mustashriqin da waɗanda suke suka a cikin wato lafuzza na alqur'ani da rubutun alqur'ani suna cewa kamar nan kuskure akai tunda ba rubuta shi da ta'un ba to shi ko Allah subhanahu wataala yayi alƙawarin zai tsare littafin sa to tsarewar littafin nan da za a yi an tsare rubutun shi alqur'ani in ka ƙara alif guda wallahi ana gano ka in kuma kana so ka jarraba ka gani wani ba yahude yayi karatun yahudanci ya yi karatun kiristanci ya yi karatun musulunci to ran nan tun zamanin ma can da ba a yi tsari na abin nan ba wato imprint sai ya zo sai ya rubuta a taura da hannu ne don malami ne na yahudanci ya je cikin kasuwa sai sayar da ita shiru bayan wata ɗaya wata biyu wata uku ba wani bayani ya je ɗauki littafi na injila wanda suke ce ba injila wanda suka canza ya ƙara wasu ayoyi nashi daga karan kai ne ya je sai suwa kasuwa kuma komi ba ba sai ya ɗauki alkur'ani sai ya ƙara kalimomi guda uku ba su wuce kalimomi guda uku ba da ya ƙara sai sayar da alkur'ani bayan sati sai mutumin nan ya dawo inda ya sai alkur'ani nan ya kama shi ya ce min ka sai san min alkur'ani wanda yake akwai ƙari cikin shi jamu wannan shine dalilin da ya sa musulunta to kalimomin alkur'ani tsararru ne shi sa in ka ga rubutun alkur'ani ya saba ma larabci to wannan ba suka za ka yi ga rubutu a'a waɗanda suka rubuta shi sun fi ka sanin dalilin da yasa suka rubuta shi haka nan to a nan da an ka ce imra'a ba a rubuta ta da larabci na yau ba me dalili na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san rubutu ba haka ne bai san rubutu ba Allah ya tabbatar da wannan wa ba kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun to kuma rubutu alqur'ani sahabbai sun rubuta shi kenan ko mu ce ijtihadi sahabbai suka yi suka rubuta alqur'ani ko kuma mu dawo mu ce a'a wannan rubutun na alqur'ani tauqifi ne haka Allah ya so a rubuta shi to in kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba kaga za mu shiga cikin matsala sai mu ce a'a babu matsala a cikin wannan rubutun alqur'ani tawqifi ne yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah yake son a rubuta shi haka aka rubuta shi dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin umurni da wani abu face sai Allah ya yarda da shi in yayi istihadi Allah bai yarda ba Allah zai aiko mala'ika a canza wannan abin haka ne to waɗanda ya zaba su rubuta alqur'ani tare da zaɓin Allah aka zabe su abu na biyu yana raye wahayi bai kare sabka ba kenan yana yiwa in akwai inda aka yi kuskure wajen rubuta alkur'ani aya ta sabka ta ce a gyara tunda Allah ya bari aka rubuta shi haka nan kuma yayi alƙawalin zai tsare shi kuma tun annabi ne yana da rai ba a canza komai ba yana nuna cewa Allah ya yarda da rubutun da an kai wannan alkur'ani in kuma baka yarda ba gare ka ta kare iz qalat imra'atu imran lokacin da matar imran ta ce rabbi ya ubangiji inni nazartu laka haƙiƙa na yi maka alwashi ma fi batuni abinda a cikin cikina malaman nahau sun kace ya kamata ta ce man fi batuni wanda a cikin cikina domin ma li ghairil aqil a wajen malaman nahau sannan kuma man lil aqil idan abu yana da hankali to menene dalilin da yasa aka cirata aka kawo ma sun tai sun ta buƙatar ta'lilat an-nahwiyya wal lughawiyya wasu daga cikin su suka ce ana kawo ma wato idan ya zamanto an haɗu tsakanin masu hankali da waɗanda ba su hankali ma'ana abinda a cikin sammai da kasai dukkansu akwai aqil akwai ghaira aqil kamar da suka ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard to tunda akwai mai hankali wanda yake yana hankalta da wanda bai hankalta sai aka hada su gaba daya na biyu suka ce idza urida bihi sifa ana kawo wa ma idan ya zamanto sifa ake nufi fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a tunda ana kallon sifakin su ne ba su matan ba sai aka kawo ma kamar in ka ce ma zaidun baka ce man zaidun ba in ka ce man zaidun wane ne zaidu baka san shi ba la ta'rifu zatahu amma in ka ce ma zaidun menene sifofin shi waɗanda ya kunsa waɗanda ba mu san da su ba suka ce to kuma ana kawo wa ma lil ibham lokacin da abu ya kasance ba a san shi ba ya boyu abinda a cikin ciki an san shi ita da kanta ba ta san da abin cikin cikinta ba to shi yasa ta ce ma fi batni muharrara amma malaman aqida sun yi ta'dili akan wannan ra'ayi suka ce dole in an ka ce ma ka kalli wane ne yace in Allah subhanahu wata'ala yayi magana to shi ba a ce mai hadha aqil wa hadha ghairu aqil amma idan mutum ne yayi magana kana cewa ma li ghairi al-aqil man lil aqil amma ba wajen Allah ba domin Allah ba a danganta kaza a ce mai aqil ne kaza ba aqil bane komai ya aqilu min Allah subhanahu wa ta'ala kasan nan ta aqil a wajen ka kai ba ta da hankali ba ta abin da yake faruwa ba amma shi Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da ita kuma tana amsa mishi ko ba hakan ba tsuntsaye suna magana suna magana Allah ya san magana su kuma yana jiyar da waɗansu bayin shi su ji abin da suke faɗa kenan ka ce lil aqil wa li ghairil aqil wannan yana da alaka ne da dan adam amma bai da alaka da Allah alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu dan haka kada kai sace ka ce lil aqil ka kan ka shiga Allah subhanahu wataala sai tarifa wani malamin nahau ya kawo wata kissa ya ce to kun ce ma shi ne abin da bai da hankali ko man abin da yake da hankali to yanzu idan mutum ya haukace in muna so mu yi bayani akan cewa za ka za mu kawo ku kun ka san amsar da za ku basuwa ma fi batni abin da yake a cikin ciki na muharraran wanda yake entacce wanda bai cuɗanyu da abu alhurru shine tataccen abu muharraran abin da an ka tace shi baya cuɗanye da wani datti baya cuɗanye da wani abu wanda ba shi ba yana matsayin sinadarin shi takacce Allah na baka shi na baka ban bukata komi gare shi mutane suna son ƴaƴansu su yi musu hidima mutane suna son in sun aihi ƴaƴa su je su zan wata tsiya su samo babban diplom su kwaso haram su kawo musu a ci a koshi amma ita ta ba da ɗanta ga Allah tana son shi ba Allah subhanahu wataala hidima kaga bambancin masu gaskiya da waɗanda ba su da gaskiya fataqabbal minni ya Allah ka karba mini innaka antas samiul alim Allah kai ne as-sami' mai ji al-alimu masani dukkan sunayen Allah da ake wato rufe aya da su suna da alaka da farkon aya ko suna da alaka da kissar da ake magana bai yiwa in ka ji an ce inna Allah kana aliman hakima in ka kalle shi sai ka gane yana da alaka da farkon aya ko karshen ta in ka ji an ce wallahu azizun hakim akwai alaka da ta sa aka kawo shi to anan da an ka ce innaka antas samiul alim saboda tana magana ne akan karan kanta innaka antas sami' Allah kai ne mai ji ga addu'ar da nake yi al alim Allah kai ne masani ga niyyata in ƙarya nika yi Allah ka sani in ba ƙarya nika yi ba Allah ka sani wannan alwashi da ni yi ma in har wannan ɗana wa na baka shi da gaske Allah ka sani sabanin mutanen da suke yin alwashi bisa ga na ƙarya suna warware shi in ban manta ba ba na taɓa ku kissa wani mutum da ya alwashi akan azumin da zai yi ma Allah subhanahu wata'ala idan jakin shi ya samu lafiya jaki gare bai da lahiya sai ce to ya Allah in kabba jaki na lahiya zan yi azumi na kwana uku shikenan sai jaki ya samu lafiya ya miƙe ya girgije sai ya azumi na kwana ɗaya ya yi azumi na kwana biyu ya yi azumi na kwana uku toran na hudu ya tashi da asuba ya yi alwala zai je masallaci sai iske jaki ya shuri jaki ya mutu ya ce a haka na an kai min ya ce to babu laifi uku na ramadana in sun zo ba da su na hidda abina tun da an ba ba jaki shi lahiya ba ya ce waɗannan uku na ramadana sai na cire abina kenan shi yanzu da azumin farko wanga wanda muka yi da jiya da na yau da na gobe ba zai yi su ba wannan alwashi ya ta dabe shi tun da Allah ya kashe jaki shi kuwa alƙawali to da haka shi kan wannan azumin sai an biya shi a jinai Allah ya kyauta sai Allah ta zo falan ma wada'atha
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم falamma wada'atha lokacin da ta haife ta da za mu yi fassara ta kalima gundarin kalima sai mu ce falamma wada'atha lokacin da ta aje ta ko ba ka ake cewa ba asalin kalima ta wada'a da larabci shine ka aje abu wada'atul kitab ala tawila na aje littafi akan tabul shikenan magana ta kare wada'tu shay'an ala shay amma ba a yin irin wannan fassara nan asalin wada'a ana nufin ta haife ta shi yasa babu malamin da zaka jin yana tafsiri da Hausa ya ce maka falan ma wada'at ha lokacin da ta aje ta domin ajewa yana yiwa bayan an haife ta dauke ta aje ta ko ba zai yiwa ba nan haihuwa ake rishi shi yasa ake son a kalli ma'anar kalima kuma a kalli siyakin ta yadda ta zo a cikin alqur'ani in ba haka nan ba zaka abka banna falan ma wada'at ha lokacin da ta haife ta qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji inni wada'tuha unsa lalle ni na haife ta ya mace to ita ko mi take so ta so ta aishi ɗa namiji domin ɗa namiji shine yake da kuzari yake da dama ta gudanar da ayyuka masu yawa ba tare da kaidi ba namiji yana iya yin balaguro ba tare da matsala ba namiji ana iya barin shi shi kadai ya rayu ba abin da ake ji mai tsoro ko mutuwa ta zo yana iya kokari ya ga yana iya kare kanshi da wasu abubuwa ko namun daji suka taso mai yana iya tsayi amma mace fa ba ta iyawa duk yadda ake son a kwatanta ɗa namiji da mace ƙarya ce ba gaskiya bane wallahi domin Allah bai halicce su su zamanto ɗai ba Allah bai musu tsarin jiki su zamanto ɗai ba in za mu adalci wajen daidaitawa tsakanin maza da mata sai mu ce abubuwan da Allah ya daidaita tsakankanin su to daidai suke ko ba haka ba yin imani wajibi ne ga namiji yin imani a shiga musulunci wajibi ne ga mace haka ne ko ba haka ba masha Allah amma kuma yin aikin soja wa aka ce shi maza mata ba ce su aikin soja ba to in ka ce dole sai sun zamanto ɗai da ɗai to kayi ƙarya domin ba haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce su ba duk wani wanda za a ba kuɗi sawa'an yana dangantuwa zuwa ga ƙungiyoyi na musulunci ko wanda zai dangantuwa zuwa ga ƙungiyoyi waɗanda su kare haƙƙin ɗan adam don saboda zuwa ce da maza da mata duka ɗai ne wallahi yana ɓata maka shi lokaci ne kuma waɗannan kuɗi da yake ci haramun ne yake ci domin yana yaƙi ne da addinin Allah Allah ya ce maza daban wani wuri mata daban wani wuri aihuwa mata an ka azama ita in kuma buku yarda ba to ciki na farko mata ta dauka ciki na biyu mu kai maza maternity su dauko suka kawo da ciki in an ce maza da mata daina a raba sojojin Niger biyu rabi su zamanto maza rabi su zamanto mata duk da America da take ƙarya tana daukar sojoji su kasance mata ba suna aikin soja bane akwai sojojin America a Iraki mata akwai sojojin America a Afghanistan mata soji nawa ka taba jin an ce an kashe karamin guda babu waɗannan matan an kai su ne saboda sojoji in suna da bukata zuwa ga mata su ce zuwa gare su ba ci abin da suka yi musu kenan in ko kaji an ce an kashe sojan Amurka ka tambaya to mata nawa an ka kashe radda kace ka taba jin an ce an kashe sojan Amurka mace kaza ba zai taba yiwuwa ba Allah subhanahu wataala ya rarraba mu shi yasa tace wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sani da abinda ta haifa a nan muna da ƙira'a guda biyu ƙira'a ta ibnu amir da yaqub da shu'ba cikin qurra'ul ashra su suka karanta wallahu a'lamu bima wada'tu to idan muka ce wallahu a'lamu bima wada'tu sai zamanto siyakin kissan magana iri guda ce ma'ana magana ta ce Allah subhanahu wata'ala yake riwaito muna domin mi domin da yace falamma wada'atha kaga magana ta qalat magana ta ce rabbi inni wada'tuha unsa magana tace wallahu a'lamu bima wada'tu ka gani magana tace wato a qira'ata ibnu amir da yaqub da shu'ba Allah shine mafi sani da abin da na haifa tunda kafin ta haife shi Allah ya san shi domin shi ya halitta shi a cikin cikinta amma idan muka dauki qira'ata jamhur baqiyatul qurra wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sani da abin da ta haifa nan sai ta zamanto jumla ce i'tiradiyya magana Allah subhanahu wataala ce aka kutso cikin maganganun ta wani lokaci in Allah yana kawo kissan wani bawan Allah idan kissa ce ta kafirai ko ba ta gaskiya ba sai Allah shi nuna ba gaskiya bace wani lokaci in kuma kissa ce ta gaskiya sai Allah subhanahu wataala ya kyale ta ko ya tabbatar da ita to lokacin da ubangiji yake kawo wannan magana sai ta koma magana ce tashi kai tsaye innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai Allah ce wa kadhalika yaf'alun kaga qalat rabbi inni wada'tuha unsa sai Allah ce wallahu a'lamu bima wada'at Allah shine mafi sani garin da ta haifa sai da mutum jumla ce i'tiradiyya wannan shine yake sawar in za a danganta alqur'ani yana da dangantuwa guda biyu wannan zamani da muke ciki akwai mutanen da ba su yarda da hadisai ba akwai mutanen da suna suka a cikin alqur'ani yahudawa suna so su kawo shubha wanda za su kore mu daga alqur'ani sai a ce maka to an ce qur'ani magana Allah ce ko ba haka ba to kuma na an ce imra'atu imrana mata imrana ta ce ko ko misali wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya annabi musa ya ce shin wannan magana annabi musa ce ko ko magana Allah ce wa qala fir'aun zaruni aqtul musa wal yad'u rabba fir'auna ya ce ku barni in kashe musa ya kiyaye ya kira ya kira ubangijin shi shin wannan magana fir'auna ce ko ko magana Allah ce kaga ga katsayi wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura dan kala katu sai ce a to wa qala ar-rasulu an ce manzo ya ce kaga wannan shi da hadisin annabi ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura kaga sai ka zamna mutahayyir to anan ku saurara da kyau qur'ani akwai kissoshi da waɗansu mutane a cikin su za a danganta wannan magana zuwa ga waɗanda suka faɗe ta saboda su suka faɗi wannan magana amma za a danganta alkur'ani kuma zuwa ga Allah saboda asilin shi magana Allah subhanahu wata'ala ce ya za mu yi mu gane wannan misali annabi Musa mun san cewa yana daga cikin bani Isra'ila bani Isra'ila magana su ba larabci bace ko larabci ne Fir'auna magana tai ba larabci bace haka ne to madalla idan ya zamanto haka lokacin da Fir'auna yake magana da yaren shi Allah ya sani amma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tsamike maganar fir'auna ya juya ta da larabci kenan nan ma'anan maganar fir'auna ce a akwai amma magana ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar in baka misali kamar shugaban kasa yanzu kun ga ana yin taro na duniya sai shugaban kasa ya yi magana da wani yare sai a tarjama shi da wani yare kun fahimce ni in aka tarjama shi da wani yare sai a ce magana shugaban kasar wani amma wanda yake yin magana ba shi bane ko ba haka ba lafuzzan da muryat ba nashi bane amma ma'anar daga wajen shi ta fito shi yasa in muka danganta qur'ani zuwa ga fir'auna ko annabi musa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan saboda ma'anar maganar daga gare su take amma kalimomin da maganar daga wajen Allah take shi yasa zamu danganta alqur'ani zuwa ga Allah sai kun yi hattara saboda yanzu yahudawa suna kafa hujja da irin wannan su ce alqur'ani ba maganar Allah bace walaysa dhakaru kal unsa tace shi kuma namiji ba ɗaya da mace yake ba wallahi gaskiya ce um maryam wallahi namiji ba ɗaya da mace yake ba Allah ya bambanta su wa inni sammaituha maryam tace ni na sanya mata suna maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ina neman tsari gare ka wato gare ta ka kare ta da zuriyarta daga shaytan wanda yake jefaffe daga rahama Allah subhanahu wataala sammaituha maryam na sanya mata suna maryam ibnu kathir ya ce wannan yana nuna cewa yau in an ka haifi mutum ya halatta a sanya mai suna gashi yanzu ta haife ta kuma ta ce sammaituha maryam na sanya mata suna maryam take yanke sannan kuma Allah bai yi ibtalin wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ibtalin shi ba har ɗaya daga cikin ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haife shi ranar da aka haife shi garan nan ya sami shi suna ina fata fahimce ni don haka in kana da ragonka ya halatta kawai ka ka fara kawai ka sanya mishi suna amma ba irin wanda mutanen mu suka yi ba na san wani yana yana an mai da samdi da vendredi sai to tun da dai samdi kun ga ana samun mutane to bari a kokari a yi mai suna shi ba sunan yake yi ba a kokarin da yake saboda samdi mutane na taruwa in an ka ayi mutum dalandi sai ya bari sai samdi in mardina ya bari sai samdi in mercredi ya bari sai samdi in jeudi ya bari sai samdi in vendredi ya bari sai samdi ita dai samdi ita ta aje maka ne alhali ko abinda aka ce ko dai ranar da aka haife shi ai mishi suna ko kuma bakwai in ta cika ai mishi suna sannan sunan nan dole a zaben mishi suna ingantacce cikin wanga zamani da muke ciki jama'a yanzu mutane sun lalace ba su bukatar sunaye sai ka ji an ce ba mu son tsohin sunaye mu sabin sunaye muke so shi bai son Muhammad bai son Ibrahim bai son Isma'il bai son Yaqub bai son Abubakar bai son Umar bai son Usman bai son Ali bai son Khadija bai son Fatima bai son Aisha ga sunan dai mi abin da ake so suka ce ni na so a samu min irin sabin sunayen sai a tai a dauko sunaye in ma a dauko sunan kafirai ko a zo a dauko wani mummunan suna wallahi kafin ka sa ma ɗanka suna ka binciki menene ma'anar shi in dai mutum wanda shi babu ruwa ne da addini na babu matsala sai ka sa abin da ka gada ba akwai wanda su ba su ba su sunaye na musulunci wanda su mun huta da su amma in zaka tsanya ma ɗanka suna haƙƙi ne ka zaɓa mai suna mafi kyakkyawan suna ka danganta suna zuwa ga Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdul Quddus Abdul Salam Abdul Mu'min dangantuwa zuwa ga Allah babu daraja ga bawa irin a danganta shi kasancewa shi bawa zuwa ga Allah dukkan annabawan Allah Allah ya sifanta su da bayi zuwa gare shi in mata ce mata ne kana iya dauka amatullah ama shine muannas na abdu abdu bawan Allah amatullah baiwar Allah amatul rahman amatul rahim amatul malik amatul quddus ko ka dauko sunayen matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka dauko sunayen kafirai ka sama diyarka wani saboda barikanci ya buge shi ya buge shi sai ka je ya ɗauko sunan kafirai ya sa selin mi a sunan ɗaya ka sai ya ce a selin an ka sa mata mi a selin dion ko kuma wani sai ga ya ɗauko suna ma'aikatar da nake aiki a cikinta munazzamatu tanmiyal bashariya shugabanta balarabe ne kuma bai taɓa rayuwa a afirka ba sai wannan karo ya rayu a nijar amma sunan ɗaya ta yi ro'a abinda an ro'a shine ra'ayuka daban-daban me ya amfani ra'ayuka daban-daban mina na ra'ayi kuma balarabe ne ya karanci addini kuma yana jin larabci amma wai bai son ya sa sunan sahabi bai son ya sa sunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu taru'a ra'ayuka daban-daban ko kuma mafarkin ne ni ne na mafarki kaje mutun ya samu diyatai suna kalisha kaje mutun ya samu diyatai suna fadisha kaje ga sunan sunaye ba su da ana ko guda tahani'a mine ne tahani'a kamar gaisuwa ka san mai ya ka suna tahani'a ko ko ka san ya ka suna falisa falisa shine wato matsiya ce wadda ba ta da rabu duniya da lahira yoshi mutum ke sama ka da yare waɗannan suna da haka wallahi in za ku zaɓi sunaye ku zaɓi sunaye na gari ku sama ɗanka suna na gari kai ya tashi da tambar mummunan suna mafi yawancin mutanen da aka sanya ma suna na gari zaka ga sunan nan ya bi su ka samu ɗanka suna na wani babban malami sai ka iske Allah subhanahu wata'ala ya karɓa sunan nan nashi ya bi shi Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu wa inni sammaituha maryam na sanya mata suna maryam maryam suna ne wanda ba na larabci ba amma malaman da sun ka san yare na bani isra'il sun ka ce shine mai bauta ma Allah subhanahu wataala ka ku ga wannan suna ya bita wa inni ni u'izuha bika ina neman mata tsari gare ka wa zurriyataha da zurriyata min ash-shaytan daga shaytan ar-rajim wanda yake nisantacce daga rahama Allah mu karasa wannan kissa
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى فتقبلها ربها sai ubangijinta ya karba mata bi qabulin hasanin karbawa wadda take kyakkyawa wa ambataha nabatan hasana Allah ya tayar da ita Allah ya rayar da ita rayuwa wadda take mai kyau tarbiyya ingantatta wa kaffalaha zakariya wanda ya rene ta wanda zai kula da ita shine zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihrab duk lokacin da zakariya ya shiga a maryam a inda maryam take wajada indaha rizqa zai samu akwai arziki a wurinta ba kuɗi ba abincin da take ci waɗansu malamai suka ce shine yana iska abincin rani lokacin damana ya iska abincin damana lokacin rani amma nasi dai ya ce rizqan akwai dai abinci ba shi yake kawo shi ba bai san kowa yake kawo shi ba kuma ya kwantar da hankalin shi ya ga wane ne yake zuwa da shi ba kuma bai gani ba mamaki ya kewaye shi mamaki ya kama shi qala yace ya maryam ya ke maryam anna laki hadha ta ina wannan abin yake zo miki qalat sai ta ce huwa min indillah daga wajen Allah ake kawo shi inna Allah yarzuqu man yasha haqiqa Allah subhanahu wataala yana arzitar da wanda ya so bi ghairi hisab ba tare da lissafawa ba anan fataqabbalaha sai Allah ya karba mata rabbuha ubangijinta bi qabulin da karba wadda take hasanin kyakkyawa a lugar larabci masdar ya kamata ya dace da fi'il maimakon a ce fataqabbalaha rabbuha bi taqabbul domin taqabbala ya taqabbalu taqabbulin amma sai an ka ce bi qabulin da karba an saba ma masdar saboda Dr. Fadl Samar Ra'i yace in fi'ili ya zo kala biyu sai an ka kawo masdar kala biyu ma'ana biyu ake son a samu fi'ilin daban masdar daban kenan ma'ana biyu amma da za a kawo fi'ilin da masdar sai zaman to karfafa ma'ana aka yi amma da aka ce fataqabbalaha rabbuha ubangijinta ya karba mata bi qabulin hasanin da karbawa da kyakkyawa sannan alfa'u tufidu al'afu goma at-taqi da an ka ce fataqabbalaha kai sai Allah ya amsa inda an ce summa taqabbalaha dan a nuna maka cewa Allah ya yarda ita tana yin addu'a tana karewa alfa'u fa'u taqib Allah subhanahu wataala kai tsaye karba in mun kace ja'a Muhammad thumma Ahmad thumma Ibrahim ya nuna akwai tazara tsakankanin su amma in nace ja'a Muhammad fa Ahmad fa Ibrahim kai tsaye ne ina fata an fahimce ni fataqabbalaha rabbuha kai tsaye Allah ya karba mata bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan kaga wa ambataha yatta yadda ita kamar tsiro yadda yake fitowa kaga annabat shine tsiro ambataha kamar yadda ake tsirar da tsiro ta yadda ita nabatan bai ce imbatan ba domin ruba'i ne ambata yumbitu imbatan akrama yukrimu ikraman alzama yulzimu ilzaman amma sai ce nabatan domin tashin ta tashi ne sannu sannu kamar yadda yake nabata kaga nan an nuna Allah ya tayar da ita shi ko nabatan nabata yan butu kamar an kalli lokacin da take tashi sai aka hada ma'ana biyu cikin tafiya guda a wa kaffalaha zakariya zakariya shi ya dauki nauyin wato tarbiyyantar da ita kullama dakhala alaiha zakariya almihrab duk lokacin da zakariya ya shiga a cikin wurin ibada shine mihrab ba irin wannan mihrab da ake yi ba na masallaci a ana nuhin wurin ibada nasu wajada indaha rizqa sai ya iski akwai arziki akwai abinci a wajenta qala ya maryam yace ya ke maryam anna laki hadha ta ina kike samun wannan qalat huwa min indillah tace daga wajen Allah yake inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzitar da wanda ya so ba tare da lissafawa ba kafin mu liƙe wannan kissa yau ne shine karatunmu na farko amma akwai waɗansu darussa da ya kamata mu fahimta a cikin wannan kissa darasi na farko a cikin wannan kissa shine kissoshin alqur'ani ba kissoshi ne na a saurara ayi dariya ba a wace ba kissoshi bane na ayi kabbara shikenan magana ta kare kissoshi ne Allah ya kawo su dan mu yi koyi da bayin Allah na gari duk inda ka ji wata kissa in mutumin kirki ne don kai koyi da shi in mutumin banza ne don saboda ka nisanci irin abin da ya aikata na farko kenan abu na biyu wannan yana nuna mu cewa ya kamata mutum in zai zaɓi mata ya zaɓi mata ta gari kun ga baban Maryam ya mutu amma uwarta bata sa ta mummuna hanya ba mu ko in ka zaɓi mummunan mata da ranka take lalata maka ƴaƴanka baka da magana sannan cikin wannan kissa za mu gane cewa ya kamata mu zaɓan ma ƴaƴanmu suna na gari sannan kuma ya kamata ƴaƴanmu mu yi fatan su zamanto masu kawo alkhairi cikin al'umma ɗanta ya zamanto mai bauta ga Allah subhanahu wataala yayi madakin Allah hidima aiki ne na alkhairi ko ba aiki ne na alkhairi ba yanzu wani in ya ga ɗane na kiran sallah masallaci daga nan ne kace mai kai daga yau baka san kiran sallah talauci yake kawowa ba shikenan dukkan mutane sun sa ƴaƴan su lakol don saboda su zan wata tsiya amma karatun addini ba su damu ba kaga sun damu da azabiyan su su zama wata tsiya a duniya a kawo musu kuɗi su kashe saboda su ji daɗi to don haka ɗanka tun shi na ƙarami ka dubi menene ya dace da shi hanya ta halat wadda zai zama wani abu ya amfani kan shi amfani al'umma sannan kuma daga cikin abubuwan da za mu fahimta cikin wannan kissa shine mutum ya rinka neman mazurriyar shi tsari ga Allah subhanahu wataala daga shaitan kada ka bar ƴaƴanka ba kai musu addu'a kuma kada ka yi ma ƴaƴanka ka rinka yi ma ƴaƴanka mummuna addu'a mutum bai da magana ɗaya biyu uku sai zagi ƴaƴa ne duka gaba ɗaya cikin gida an san shi da zagi ne yake yi sannan kuma muna na sifofin su wannan bai dace ba in ka ga ɗanka ya ɓace kai mai addu'a Allah ya shiryar da shi baka san irin matsayin da Allah zai kai shi ba sannan kuma daga cikin abin da za mu fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon niyyar mutum in kana da ikhlasi to Allah shi zai ɗaukaka darajarka matar Imran ta yi wannan magana tsakaninta da Allah kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya kawo kissar ta cikin alqur'ani ga sunanta na ana karantawa sai tashin duniya ba tana buƙatar ta shahara ba ba dan ta shahara ba duniya ta santa shi yasa ta ce ta ba Allah danta a'a ta yi niyya ne amma da yake ta yi ma Allah kaga Allah ka kissa ta cikin alqur'ani duk duniya ta santa don haka in zaka yin aiki ka yi shi don Allah ba don a san ka ba kada ka yi da'awa don saboda a san ka kada ka gida masallaci don saboda a san ka kada ka yi wani aiki na addini don saboda a san ka in ka yi don Allah Allah shi zai kawo kissar ka matar fir'auna kissa tana cikin alqur'ani matar imrana kissa tana cikin alqur'ani amma ba su kulla alkawari tsakanin su da Allah ba Allah sai ka san suna na fa duniya ta sani sannan zan yi maka aiki ba haka suka yi da Allah ba sannan kuma wannan ya nuna uwan Maryam tana da karama domin da tar roki Allah kai tsaye Allah ya karba mata dan tana da gaskiya kuma wannan ya nuna tana jin tsoron Allah domin Allah ya ce fataqabbalaha rabbuha shi ko inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba ne ga masu jin tsoron Allah sai abu na karshe wanda zamu liƙe da shi anan wannan ya nuna mana cewa Maryam tana da karama domin Allah subhanahu wataala ya karbi addu'a uwarta ya tsare ta daga shedan ita Maryam sannan kuma ya tsare ɗanta zurriyataha ɗanta ma da za a haifa Allah ya tsare shi daga shedan shine Annabi Isa alaihi salam don haka Maryam tana da karama mai girma ana kawo mata abinci daga wajen Allah amma karaman nan gaskiya ce mu ahli sunna mun yarda da karama amma kuma karama ba kayan kasuwanci ba ce waɗanda suke da karama suna ɓoye ta kaga zakariya bai san Maryam tana da karama ba ko ya sani annabin Allah ne ba tallata yi ba ta ce gani nan Allah yana kawo mini abinci kaza kaza a'a mai karama ɓoye ta shiki karatun mu na farko insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a irin wannan lokaci da muka saba daga karfe uku zuwa karfe hudu na marici abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد ما فينا وندك حصون أعالينا ونزمجر والصائر